الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين كركدا وبعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai albarka masjidu Muhammad amin da ke nan birnin azare karmar hukumar katagum jihar bauchi domin gabatar da lakcoci masu amfani ga matasa irinmu da dattijai irin su limamin masallacin nan saboda munasabar auren kaninmu da za a yi gobe in Allah ya sa da rabonsa alhaji honorable alaramma idris aliyu ahmad Allah ya masa albarka ya albarka wa iyayensa ya albarka wa 'yan uwansa ya kuma yi albarka ga abin da zai samu gobe in Allah ya so. Wannan maudu'i da aka bamu ya dace da wannan zaman kuma ya dace da mahalarta zaman. An zaɓi cewa a yi magana akan gudumawar matasa ga ɓangarorin rayuwa ta addini da kuma rayuwa ta duniya dr umar garba dokaji abu abdullah hafizahullah ya yi magana akan gudumawar matasa wajen gina addini yayana a shekhu doktor sabir asgar hafizahullah ya yi magana a kan gudumawar matasa wajen gina siyasa malaminmu babanmu fadilatu sheikh imam muhammad bin usman zai yi magana a kan gudumawar matasa wajen kyautata zamantakewa ni kuma ɗan autansu zan yi magana a kan gudumawar matasa wajen ci gaban tattalin arziki idan kuka haɗa waɗannan ɓangarori guda hudu da addini da siyasa da zamantakewa da tattalin arziki ya dace da shi malam idris da muke wannan taro saboda shi yana da kyau shi ai masa nasiha ya ƙara yana da kyau a yi nasiha wa matasa waɗanda ba su kama turbarsa ba su yi koyi da shi hakika shi idris a abin da muka sani game da shi kuma muke kyautata masa zato abin koyi ne ga matasa wajen kula da addini abin koyi ne ga matasa wajen kyautata mu'amala da iya zamantakewa wanda sanadiyar haka ya tara mu a nan abin koyi ne ga matasa a cikin harkar siyasa sannan abin koyi ne ga matasa a wajen neman nerori yana nema kuma alhamdulillah ana samu ya ɗauki turbar ɗan uwansa yayansa Malam Ahmad Aliyu Ahmad, Allah ya masa albarka, wanda shi ya ɗora shi akan wannan turba, kuma shi ma da alama ya fara ganin gari. Mutumin da kaji ya ɗebo da zafi har zai yi takara babba, ai ka san alhamdulillahi abubuwa sun fara ya taka kulli ne, sai ku kuma kuna cewa ya miƙo yana cewa ku ɗan jira tukunna. Allah ya sa albarka a wannan aure da za a yi dukkan matasa Allah ya muku albarka ba zan tsawaita bayani ba tunda magana ce da kowa zai ɗan taɓa a takaice akan gudumawar da matasa za su bayar a waɗannan ɓangarori ni abin da zan ɗauka shine gudumawar da za ku bayar akan harkar tattalin arziki takwas da minti sha biyar zan tsaya takwas da rabi in Allah ya so. Ku sani cewa neman kuɗi da kuma ƙarfafan tattalin arziki da gwagwarmayar rayuwa wajen neman dukiya wani ɓangare ne da baya rabuwa da addini. Ci gaba na addini domin neman lahira da ci gaba na duniya domin kyautata duniyar dukansu guda biyun ba sa yiwuwa sai an nemi kuɗi don haka taken nasiha ta matasa ku nemi kuɗi ku nemi kuɗi ku nemi kuɗi duk wanda baya neman kuɗi ya fara neman kuɗi wanda kuma yake neman kuɗi ya ƙara neman kuɗi idan ka samu ma ka ci gaba da neman kuɗi ka nemi kuɗi har sai ka ji a jikinka cewa ka samu kuɗi ka ci gaba da neman kuɗi har masu kuɗi su ce wane ya samu kuɗi ka ci gaba da neman kuɗi har masu kuɗi su ce wane ya sha kanmu wajen neman kuɗi Allah maɗaukakin sarki ya ce fabtahu inda Allahi rizq ya ce ku nemi kuɗi a wurin Allah sannan Allah ya koya mana mu rinƙa yin addu'a akan Allah ya ba mu kuɗi ya ce was'alullaha min fadli ku roƙi Allah ya ba ku falalarsa falala kuwa ta duniyan nan duka tana tattare da kuɗi ne kuɗi alheri ne kuma kuɗi sharri ne amma a wurin mumini kuɗi alheri ne kowa ko yana son alkhairi wa innahu li hubbil khairi la shadid kowa yana tsananin son alheri kuɗi kuwa alheri ne idan ya fada a hannun mutum mai alkhairi wannan kuɗin da kake gani rayuwarka gaba ɗayanta tana daidaita ne idan akwai kuɗi ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما Allah ce wannan kuɗin da shi ne Allah ya sa rayuwarku take tsayuwa idan babu kuɗi rayuwa rushewa take addini mu ma na musulunci sai da kuɗi yake tabbata Allah ya ce kar a yi sallah sai a masallaci ba a gina masallaci sai da kuɗi fi buyutin a nan Allah yake a yi sallah a cikin masallaci waɗanda azinallahu an turfa Allah ya ba da umarni ya ce a gina da mai ake ginawa da kuɗi Allah ya ce a ba da zakka da mai ake ba da zakka huzmin amwalihim sadaqatan Allah ya ce a yi azumi idan za a yi azumi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayi sahur in za a yi sahur da me ake sayan abin sahur manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sunnar ta ita ce in an kare a gaggauta shan ruwa da me ake shan ruwa da kuɗi Allah ya ce ayi aikin haji da me ake aikin haji da kuɗi Allah ya ce ayi jihadi da me ake jihadi Allah ya ce a yi aure da me ake aure? Zaka addini ba zai yiwu ba sai da kuɗi. Ya kuka ɓata mana sauki ne? A'a. Zaka matasa ku nemi kuɗi, ku nemi kuɗi. Idan na ce ku nemi kuɗi, kuma ku ce ku nemi kuɗi. Matasa ku nemi kuɗi. ku nemi kuɗi kawai shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wanda ya fi kowa iya addu'a shi ne wanda yake roƙon Allah ya ba shi kuɗi shi ne wanda yake roƙon Allah ya ba shi kuɗi kuma Allah ya ba shi aljanna Allah ya ce ka haɗa biyu wanda yake roƙon duniya kadai baya roƙon lahira dan wuta ne faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wanda yake roƙon duniya kadai baya da rabo a lahira mutum na biyu shine wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya ku ce kudi wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar amma Allah bai faɗi wanda yake roƙon lahira kaɗai ba saboda Allah baya so a nemi lahira kaɗai ba a nemi duniya ba shi yasa Allah da ya gama faɗan waɗanda suke neman duniya da lahira tare sai ce waɗannan su ne masu rabo ula'ika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab sa'annan kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da yadda ya rayu da sahabbansa waɗanda suka fi kowa bayar da gudumawa domin gina wannan addinin su ne waɗanda suka fi kowa kuɗi waɗanda suka fi kowa ƙarfi na jiki sun ba da gudumawa waɗanda suka fi ilimi sun ba da gudumawa waɗanda suka fi dabarbaru na siyasa sun ba da gudunmawa amma waɗanda suka haɗa kuɗi tare da sauran gudumawar gudumawarsu ta fi fitowa fili sama da gudumawar kowa shi yasa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo faɗar gudumawar da abubakar ya yi masa ai abubakar ya bashi yarsa ai abubakar shine khalifansa bayansa ai abubakar shine babban limami idan baya nan ai abubakar shine babban abokinsa da Allah ya ce lisahibihi amma da ya tashi faɗar gudumawarsa sai faɗi gudumawar da ya masa ta kuɗi inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi abubakar wanda ya fi kowa ban gudumawa a abota da kuma kuɗi shine abubakar ai umar ma ya ba da gudunmawa amma gudunmawar abubakar ta kuɗi ta sa ya zarce umar ɗan khattab ya tabbata cikin hadisi umar ya, umar ya ce zan yi takara da abubakar har in wuce shi lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kawo abin da za a tafi yakin tabuka umar ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nawa ka kawo ya ce na raba dukiya ta kashi biyu na kawo rabi don haka na kawo 50% ɗin asset ɗina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kayi abubakar da ya kawo nasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai me ka kawo ya ce gashi nan me ka baro wa iyalanka ya ce abkaitu lahumullah wa rasulahu na kawo gaba ɗaya don haka umar ya ce ba zan iya takara da wannan ba ai ba ya ce ba zai iya takara da shi wajen sallah ba ne ba ya ce ba zai iya takara da shi wajen siyasa ba ne ya ce ba zai iya takara da shi ba akan kashe kuɗi haka Uthman ibn Affan ya samu muwafakar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sau biyu ta musamman irin wadda bai saba yin ta ta musamman ba sai ga waɗanda suka ba da kuɗi a addini yace man yashtari bi'ra ruma wa lahul janna fashtaraha Uthman yace man yujahhizu jaysh al-usrati wa lahu al-janna fajahaza Usman wannan abin da Usman ibn Affan yayi da kudin sa yayi har ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yau daga yau duk abin da Usman yayi ba zai cutar da shi ya hana shi shiga aljanna ba aikin kudi yayi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sallama waɗanda suka fi kowa bayar da gudumawa akan addini su ne waɗanda suka bayar da kuɗi kuma suka haɗa da wani ɓangaren ya tabbata cikin hadisi na Bukhari da Muslim Abu Huraira Allah ya ƙara yarda da shi ya ce talakawa sun ga gwagwarmayar da mawadata suke yi tafi irin tasu a addini sai suka kawo ƙara da koke wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce waɗannan masu kuɗin sun kwashe lada gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai musu musu ya ce ba su kwashe ba sai ce me ya faru wa ma zaka sai suka ce duk abun da muke yi suna yi su kuma suna abun da mu ba ma iya yi manzon Allah bai musu musu ba suka ce in mun yi sallah su ma suna yi masu kuɗi ba sa sallah su sun fi nutsuwa ma a cikin sallah sama da kai kuna azumi masu kuɗi ba sa azumi sun fi gama iya azumin saboda cikinsu ya ci mai mai kuma an gama ma zai ci mai mai kuma su suna ba da zakka kai kuma kana alaba ku mu samu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bari ba ku lakanin da za ku kamo su sai ba su tasbihi ya ba su hailala ce ku je ku duku ba a ta yi masu kuɗi suka ji labari sai suka haɗa da kuɗinsu su ma suka fara tasbihi da hailalan talakawa suka sake zagowa suka ce ya rasulallah masu kuɗi sun samu labari shi ma sun fara yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai ku haƙura zalika fadlullah yu'tihi man yasha Allah ya ba wa masu kuɗi sai dai ku haƙura haka gudunmawar da za ku bayar a ɓangaren tattalin arziki da neman kuɗi wa addini ya wuce gudunmawar da kowa zai iya bayarwa idan mutum malami ne to an fi ganin tasirinsa idan yana hungo kuma yana gashi kuma yana karbi ya ce muku hungo karatu kowa ya karba ya ce mana kusa da shi karbi ya ce wa na nesa da shi kuma gashi amma idan karatu kaɗai yake bayarwa to za ka samu gudumawarsa da yake bayarwa ta yiwu kaɗan ne za su amfana sama da wanda idan an zo karatun kuma an gama karatun ana ɗan samun wani abu na taimako bayan abin da ake samu na addini ma an ka zama malami zalla sai dai a yi sallama wani gaba karatu ya ce wa salamu alaikum wa rahmatullah sai ya tashi ya tafi amma aka tashi hidima ko ba zai iya bada komai ba kulta la ajidu ma ma ma ahmilukum alaihi tawallau sai dai su juya su barka amma idan mutum yana da abin da zai bayar na karatu kuma ya kara da kuɗi karatun ya fi tafiya haka idan mutum yana da gudumawar da yake bayarwa ta addini da karfinsa kuma ya sa da kuɗi ta fi yawa haka idan mutum yana ba da gudumawa ta siyasa kuma yana taimakawa da kuɗi ya fi tasiri kowace gudumawa za ka bayar a cikin addini da kuma rayuwar nan ka tabbatar da cewa ka tashi ka nemi kuɗi idan baka nemi kuɗi ba to wannan duniyar za ta yi maka dariya musamman a cikin wannan al'umma kowace al'umma da ƙalubalenta ƙalubalen al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kuɗi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna li kulli ummatin fitna ci kowace al'umma da jarabawarta wa fitnatu ummati almal yace jarabawar al'umma ta kudi don haka matasa ku tashi ku nemi kudi yanzu ba mamaki kafin Idris zai fara neman nan ta yiwu kafin ya fara nema wani ma yana ciki amma da ya zai nuna capacity ya nuna akwai naira wallahi sai tashi daga nan ya tsallaka azare ya tsallaka bauchi ya tsallaka filato ya tsallaka nasarawa ya tsallaka abuja sai ya dangana da kaduna ya je ɗauko alhaji in kana da naira ko ina ka je za a baka za ka matasa ku nemi kuɗi ku nemi kuɗi wasalamu alaikum wa rahmatullah